بتأويته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم مدرسات السابعة أيامنا مجلسنا تفسير القرآن من الجرمى أيامنا مسلسين البركة مسلسين شيخ جعفر محمود هذا رحمه الله تعالى نسأل ورجنبه. wanda yau idan ba ku manta ba mun tsaya ne a aya ta wato sabbin da uku za mu tashi aya ta sabbin da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kamar ƙasa ta biyu kamar za mu tashi kun da kasar kulubu kuma ba da zalika kafin mu fara karatun akwai tambayoyin da na alƙali cewa zan amsa su kafin mu fara karatu insha Allah. wannan ba Allah ke cewa da Allah ma na ayi dan uwa ahli sunna ko dan uwa ahli sunna musuwa a mutum ba zana da ayar cewa shi ahli sunna ne amma ko ga idan ana gayyatar maulidi insha Allah za ga ya ji ya to wani kuma za ga dukkan bikin da za na maulidin kayan hada-hadan wuta in shi misalin riwaya ne to zai je har hada da'awa wani da'awa za ka yi sai dai in za ka je ka ce maudu'in magana da za ka yi za ka yi magana ne akan bid'a shi ne jawabin da za ka yi a taron maulidin kuma ka fara buga misali da wannan taron da ake taron bid'a ne zai yi to ga zai yi ba ina fata na fahimta to wannan gaskiya ba daidai bane ba kuskure ne kun gane a shi kuma wannan mai tambaya ko yi cewa ya mala wani abu da ake sayar da shi a kasuwa a kan naira dubu biyu sai wani mutum ya ɗauko shi yake sayarwa a kan naira a dubu ashirin ta ake sayarwa shi kuma sai ya zo ya ɗauko yana sayarwa dubu talatin sai ke ba mutane ba su suna biyan sa kaɗan kaɗan har su gama biyan sa abin ana sayar shi dubu ashirin sannan yanzu yana sai da shi dubu talatin idan har ana sai da shi dubu ashirin ya ɗauko shi yana sayar da shi take a kan dubu talatin halin ya ci ba haram ya ci ba an gani in ya sayar da shi take a bashi kuɗin sa ba haram ya ci ba riba shari'a ba ta yi wa riba iyaka ba ya halatta ka sayi wannan abin rikodin a kan naira dubu goma sai ka je wani guri ka sayar da shi dubu sittin ba haramun ba sai dai manzo Allah yana cewa inna Allah yuridu yuhibbu 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada Allah yana son bawan da mai sauƙin lamari ne in zai siya kuma mai sauƙin lamari ne in zai siyar sannan kuma yana sauƙin sha'ani yayin da zai siya ba shi amma dan mutum ya siyo abu ya ninka kuɗin shi wannan ba riba bane kamar yadda wasu suke cewa wai ai an ci riba ya danganta kasuwa iyawa ne in Allah ya sa ka samu wani buga wanda bai iya ciniki ba abin naira dubu talatin ma ka buga masa dubu ɗari uku ma ba laifi kai ba shi ya ka shi kasuwan tunda bai iya ciniki ba ina fata ana fahimta kai sai dai mutum a nan gurin gaskiya ba kai ba kai tausayi ba amma magana halal ba za ta halal wa Allah Allah bai'a wa harrama riba a wata nan sabai sun kai gurin tsara gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cewa ya kamata ya saukar da farashi ya takaita farashi ya tsayar da farashi banza Allah ya ce a a inna Allah huwa al-mustaqim Allah shi yake daga farashi kuma shi yake saukewa amma ni ba da ikon da zan ajiye farashi ko in dora shi ko in ajiye shi da ka price control ba da shi a addini a ce wai dole sai a tura abu kaza sai dai in gwamnati za ta yi wani abu yayin da in kasuwa suka yi oda to sai za ta rinka ba su wani abu kamar da wasu kasashen ake yi ya ga tana taimaka wa yan kasuwa ana rage musu haraji kun ga kudin da ake bayarwa na haraji kudin kwastam kudin wane ne wane ne to gwamnati tana rage musu ko tana biya musu to sai za ta iya kama musu dokar ce to duk yadda za su je da shi kare musu kamar kamar yanzu misali da kasashen sai biya haka su za ga wannan lemon da na fifty biyu da ake fi shi riyal ɗaya shekara ashirin haka ake fi riyal ɗaya kan ba a canza da wahala su ga farashi ya canza a saudiya sai dai alhaji da zai iya ciniki ba shi kan sun samu suna buga masa amma farashi na abin da aka sani shekara talatin na waɗanda suke ba su shekara talatin komai yadda ake fi da haka ake fi da shi in ban da wannan shekarun da haka da aka ɗan ɗan samu hauhawan a farashin kaɗan aka ɗan ƙara biyar biyu biyar uku aka aka masa abubuwa amma da haka ba abubuwan sa a tsaye kun gane wannan to shi kuma mai wannan tambayar sai ya hakuri sai mun bi an su tambaya ta ya gaba insha Allah to sai Allah ya ce za mu tashi da sun maka fakkuli hukum min ba da ko kar ku manta muna cikin isar bani Isra'ila da sauran kansu da da gawa da suke wa annabi Allah annabi Musa mun ji hakikan wannan bawan Allah da aka je aka kashe shi ko kuma aka gane wani ne ya kashe shi suka tambaye annabi Musa a bayyana musu ya za su gane wanda ya kashe shi har Allah ya barce su da yanka ita wannan sadin da suka wahal da kansu Allah kuma ya wahal da kansu ya wahal da su ya dan yi musu bayani daga shi Allah ke fa kullun duribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta yuriikum ayati la'allakum taqilun ku dauki wani bangare na jikin wannan ainihin sadin ku dauki wannan marar lafiya mamaci wannan gawa idan kun buge shi to zai tashi ya farka ya miƙe ya faɗuwa ya kashe shi kuma hakan aka yi to kamar haka ne Allah ya buga musu misali ne irin yadda wannan abin ya faru wannan mutumin kuna ganin gawa ne kuka ɗauki wani abu kuka buga masa ya tashi yi magana kazalika yuhyi Allahu al-mauta kamar haka ne Allah kuma yake rayar da matattu duk za ku mutu kullu man alaiha fan duk wanda yake bayan ƙasa zai mutu kullu nafsin dha'iqatul maut ثم إلينا ترجعون كل نفس ذلك الموت ونبليكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل يا متي to kamar yadda ku ga wannan wata ciki kuma Allah ya sanar haka Allah zai tafi ku to amma bayan wannan sai ne faru sai Allah ce ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن الأنهار لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم قد قلوبكم من بعد ذلك bayan wannan bayanai bayan wannan ayoyi bayan wannan dalilai da Allah madaukakin sarki ya bayyana muku ya bani Isra'il amma sai zukatan ku suka ke kashe shi ne sun makasar kulubukum min ba da zalik ai ba da zuhur dalala bayan dalilai sun bayyana gare ku larabawa sukan ce kasawa ana nufin wato ke kashewar abu alkasawatu kekashewa da bushewar abu kamar ka ce ya bisa ya jaffa ko kuma ka ce alkatawa ana nufin kuruju arrahma min alqalb fitar rahama kwata-kwata daga cikin zuciya shine ake ilfi kasawa kekashewar zuciya kuma kalmar alkatawatu ana yin amfani da ita ga zuciya akan yi amfani da ita da gangan jiki kuma a ce gangan jiki ya kashe ko wani abu ya kashe kuma a ce zuciya ma ta kashe rashin rahama rashin tausayawa a zuciya shi ne in makasar kulubukum min ba da zalika bayan wannan wa'azi da ake muku mazukatan ku suka kashe fasiya kar tijarati au ashaddu kaswa zukatan naku suka zamanto kamar duwatsu wajen wato tauri au ashaddu kaswa ko kuma suka fi ma duwatsu wato ainihin wato kekashewa أي فهي في الغلبة والشدة كالحجارة أو أشد قسوة وما أو أشد قسوة ذاك إيه وأشد قسوة ma'ana zukatan ku suka kekace wajen bushewa da taurare kamar zuwa au a shaddu kasuwa wasu malaman suka ce wannan auɗin tana nufin wa a shaddu kasuwa ne auɗin nan bi ma'ana wa ba su ya kai tijarati wa a shaddu kasuwa kamar da Allah yake faɗa wani gurin ujiran au nubra an gane ku ujiran au nubra ai ana nufin ujiran wa nubra ko kuma asiman au kasura ana nufin asiman wa kasura an gane ku wasu kuma suka ce a kamar da wani mawaki yake faɗa nana khilafata aw kanat lahu qadara nana khilafata aw kanat lahu qadara ya samu khalifanci da shugabanci aw kanat lahu qadara din nan ai ana nufin wa kanat lahu qadara kalifancin kuma sai ya manto kaddara ne a gare shi same shi kaga wannan audin ba ana nufin cewa ko bane kamar da wata baka ce ya samu kalifanci ko ya samu ne ta kaddara a ba ta ke nufi ba ana nufin nalal khilafata aw kanat lahu qadara ay nalal khilafata wa kanat lahu qadara ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد كسوة معناه sai zukatan suka bushe suka ƙetace kamar duwatsu wa ashaddu kasuwa kai sun ma fi duwatsun ma ainihin wasu ƙetashewa sai kuma suka ce wannan auɗin tana nufin bal ne ma'ana bal idradiyya kenan ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة يعني أشد من الحجارة قسوة فهمت معنى ثم في dutsen ma zukatan na ku sun ma fi dutse ma ke kashewa kamar yadda Allah yake cewa wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun a wancan tafsirin aw yazidun kaga zai zamanto ويزيدون قال لك أي بمعنى واحد وأرسلناه إلى مئة ألف بل يزيدون mun ture shi zuwa ga mutane sun kai mutum dubu ɗari bai kai bari ma sun ma fi dubu ɗari ba za ne ko to wannan shi ne kamar yadda ne malamai suka faɗa Allah ya mutu rahama wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar Allah ce daga cikin duwatsu akwai wanda wato ƙoramai suke ƙuƙuga ta cikinsa za a ga dutse ne amma kuma ruwan ƙorama yana ƙuƙugowa daga cikinsa wannan yana faruwa duk mai kallo mai leƙe-leƙe na ƙasashe na duniya har mu a nan Najeriya ba akwai gurin za ga dutse ne amma yana ta ƙulƙulo da ruwa ko wa'ala abinda Allah ya rufi shi ne to ai an ma misalta zukatansu da duwatsu ko ko ka ce an misalta zukatan su iri ɗaya ne da duwatsu wa a shabbi kasuwa ko kuma bal a shabbi kasuwa bal ma sun fi duwatsu to kai dutse ma a cikin duwatsu ma akwai wanda ma ruwa ma yana iya ratsa shi amma su zukatan su ba ka suke ba gaskiya ba ta iya kuta wa inna min al-hijara ya a cikin duwatsu ma akwai ma ya tafajjaru min al-anhar lama ya tafajjaru min al-anhar wanda ruwa ke fita korama wa inna minha daga cikin duwatsun kuma har yanzu lama ya shakkaku fa yakhruju min jilba akwai ma dutsen da yake tsagewa ma shine ya shakkaku kalmar shakkaku ai ya tashakkaku kenan shi ne aka yi dizamin tsawon da aka ce ya shakkaku akwai wanda ma dutsen yake kecewa ya tsage ruwa ya kasance kuma ya rinka wucewa a za a sai dukan da akwai mai kai shi kenan amma zukatan ki da aka yi da magwado isra'ila wannan dutse ɗin malamai suke saɓani shi ne rubuta yake nufi wa inna min al-hijara ga shi ya kawo shi da al-hijara ko suka ce a ana nufin wannan dutsen ne na annabi Musa ko ya daga misali wannan dutse da muka ba da labari ko a Ibrahim bi atakal azam wanda annabi Musa ya dauka ya buga wasu lokaci a bakin shi ba kowane dutse ba da Allah ya kaddara masa ruwa zai iya tsaga shi ya fitar da shi wa inna min hala ma yashaqqaqu fa yakhruju min al-ma' mai tonar rijiya yana tonar rijiya zai iya zuwa zai samu dutse sai ya fasa yana fasa sai ya ruwa yana suna fita masu tonar bohol ana cewa suna samun ruwa mai kyau ne in sun fasa dutse ruwan da ya fito cikin dutse to shi ya fi kyau to kaga a ce wani dutsen ma yana da taushi wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah a cikin duwatsu ba akwai wanda ma yake zungurowa daga sama shi shi kadai min khashyati Allah saboda tsoron Allah dutse da kansa ya zunguro ya fado kasa saboda tsoron Allah amma wa qulubukum la talinu wa la takhsha amma zukatanku ba su da taushi ba su da tsoron Allah yaran gurin an ce dutse yana fatsowa daga sama ya gangare ya kasa saboda tsoron Allah to dutse yana da hankali ne dutse yana da rai dutse an kallafa masa ne don me za a ce a dutse kuma jama'a ne kuma a ce a ce kuma shi ma yana fatsowa saboda tsoron Allah malaman tafsir suka ce Allah ne yake sanya masa yake masa ilhama ya fahimtar da shi ya gane cewa lalle akwai Allah da kuma shi ma dutsen ya gangare ya fadi saboda tsoron Allah ai dukkan abin da ke bayan ƙasa ai Allah ne halicce shi ko ba ma zalika ala Allah bi aziz ba wani abu ne mai hala ba a gurin Allah mazhabin malamai ahli sunna wal jama'a shine Allah tabaraka wa ta'ala yakan halicci ilimi ya sanya wa abu sandarari ilimi ba wai ba wani za a ba shi ilimi za a ba shi ilimi ba yi da rai wani kuma za a ba shi rai amma ba shi da hankali to dukkan abin da yake ba a mai takalifi ba kamar wannan banka kamar wannan katako kamar wannan karfet kamar wannan tsumma kamar ne kamar itace kamar bishiya kamar dutse a manhaji na ahlu sunna Allah yakan iya sa musu ilimi su gane cewa lallai akwai Allah yasa suna da sallah irin tasu suna da tasbihi irin nasu kamar yadda Allah yake faɗa wa in shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura wa in shay'in ay ma min shay'in babu wani abu da ka sani a bayan ƙasa ko ne face na ya ubangiji tasbihi ba za a ce Allah ya sa mai ilimi da zai iya ganewa sai Allah hatta wannan abu rikodin yana yi wa Allah tasbihi hatta bishiya tana wa Allah tasbihi dutse yana wa Allah tasbihi ashe ba mamaki in an ce wa inna min hala ma yahdutu min khashyatillah ko ba ka ba sai Allah ce walakin sai dai da lamarin yake la tafqahuna tasbihahum ba ku fahimtar tasbihi ba ku iya ganewa ba lalle ne ka gane bishiya tana tasbihi Allah bai kaddara ba za ka fahimta ba amma dai Allah ya faɗa suna yi kai imani wa kullu safatin kullum kaza alima salatahu wa tasbiha kaga da yake wa kullu kaza ai kun ne dabba ne yake wa kullu safa kullum kaza alima salatahu kaza ake suna yin sala wa tasbih da kuma tasbih addu'a da ainihin wato tafi alam tara anna allaha yusbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب هذا من الله من السوى يسير له من في السماوات ومن في الارض abin da ke cikin sammai da wanda ke cikin kasai yana wa Allah sujjada kaga sujjada ibada ce والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب سنفرة وكثير من الناس سيكون كما كامل يترشي da haka a nan gurin babu iskali saboda akwai irin mutane na yi mana wannan bayani ne irin masu sukan alkur'ani din nan duk ce yaya nan gurin Allah ya ce wa yi mani ma lama ya duka min khashiyatillah dutse ya a ce ya zangaro ya faɗo ya sanya tsoron Allah kuma kun ce ba a tsora wa dutse ibada ba ba a tsora wa sallah ba ba a tsora da kaza ba ina fata ana fahimta za ka la islamu fi hada babu wani iskali وما الله بغافل ومن وإن منها لما هدفوا من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بل لأن rakkanan ne bane dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa hadisi ya inganta a riwayar imamu muslim a kamar da yake a cikin kitabul fada'il babu fada'il na sabin nabi sallallahu alaihi wa sallama yanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inni la'a'arifu la'a'arifu ajran bi makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha wa inni la'arifu al-ard annabi ya ce wallahi na san wani dutse a makka yana min sallama kullum in na zo zai nake ta gurin su sai dutsen nan ya ce ma assalamu alaikum ya rasulullah kuma tun kafin a aiko ni dutsen nan yake min sallama wa inni la a'rifu al'ana kuma yanzu na san shi kaga yanda ya nuna cewa a cewa ne yana gaskata wannan walakin la tasbihuna tasbihahum tasbihahum ba ku gane ya suke tasbihahum ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata ya hau kan dutsen Uhud sai yake cewa hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu a wata riwayar ta Imam Bukhari manzo Allah ya tafiya yana dawowa sai yake cewa hada Uhud jubailun maimakon jabal ya tafkir din jabal din jubailun yuhibbuna wa nuhibbuhu wannan wani dutse ne na Uhud tabbas yana son mu kuma mu ma muna son sa to ya annabi ya san yana son shi kaga Allah ne ya sanar da shi cewa yana son shi sannan kuma zai iya ya dutse ya yi magana ce yana son shi kamar da riya ya za su je su gaskata wannan da yawa a wata riwayar ta Abu Hurairah Allah kana masa da riwayar Imam Bukhari kamar da ka shi a hadithul anbiya Abu Hurairah yake cewa sallallahu alaihi wasallam subha النبي يا من صلى صلاه وسلامه ثم اقبل على الناس بوجهه ثم يتسكنت مثالي لتسكت كما يبدا سنة النبي اذا يا اذا صلى الله عليه وسلم يسكن جوه يتسكنت مامو dan ya gane waye yake zuwa sallah waye baya zuwa kuma a nan ne zai gane wane na daɗe dandanka a masallaci ba shi ya rinka tambaya ina wani abin da yanzu limamai ba sa yi kenan sai zama liman ma bai san ma masu zuwa masallah masallaci ba saboda wata ila bai tsibi fiye tsayawa yana lura ba amma kana suna iya tafakka da ashabu annabi yana bibiyar sahabbai yana bincika in gobe wani bai zo ba yakan sa a bincika yaya aka yi wani mai zuwa sallan nan baya zuwa lafiya in ba lafiya ba a je gida a gaishe shi wannan shine ukuwa islamiyya abana law kanat la imma tafalun zalik kuma ma da limamai suna kokarin tabbata wannan sunna din ya fuskanto sai manzo Allah yake cewa bainama rajulun yasuqu bakaratan idda ayyata rakibaha fa darabaha wata rana mutum yana wani mutum yana yana kora shanu yana cikin tafiya sai ya gajiya yana gajiya wannan sai ya hau wannan saniyar yana hawa kan wannan sadin sai ya dake shi fa qala sai sadin sai take cewa inna lam nukhlaq li hadha yana dukan saniyar nan sai take cewa kai mu ba ba a halicce mu dan su dace mu ba إنما خلقنا لحرافة الأرض لأن الشم لدم نوما تلك سبحان الله بقرة تتكلم سبحان الله أنا تنا مجانا kaga anan ya nuna cewa Allah ya jiyar da su din suna magana za ka karka ga dabba ka dauka ba ta yi ubangiji bai ga ba tana yi ولكن لا تفقهون تسبيحهم ذاك بعضهم ما ماشي بل وإن منها لما يحدث من خشية الله كن جاني سبحان الله بقرة تتكلم من قال لا تتشاء فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر annabi yake ya kware kuwa ni na yi imani da wannan maganar da saniyar ta yi na yarda tabbas ba ba duhu ba ne ba tsafi ba ne na yi imani kuma da ni da abubakar da umar da umar tun mun imani wa ma huma samma amma kuma ma su wani kasa abubakar din baya na umar din baya na saboda tsafin ya gaskata imani abubakar da umar ba sa guri yace garanti ne na tabbatar sun yanda ya san cewa abin da ya yarda da shi abubakar da umar sun yarda shi sai idan Allah malam uwa ta tashi ta ci sa'ar haihuwa idan ta haifi dan da zai yana zaki abubakar da umar Allah ba ta sa'a ba ba ta dace ba ta sha wahalar naƙuda dan da ne zai na tsaunawa abubakar da umar an yi hasara wallahi abin ta sai za ka ce da shi bai ci sa zuwa duniya ba inda ya mutu akan wannan dabi'a Allah shi kiyaye a wata riyar Abu Hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hau kan a a a a Hira kogon Hira da Abubakar da Umar har ma da Usman da Aliyu da Talha da Zubairu duka waɗannan asaratul mushrikina bil janna sai dutsen nan na hira wanda kogon hira kun san kogon hira ai ko to ai akwai dutse ne na hira to a cikin dutsen akwai kogo shi na ke cewa zaro hira ko ka ce zaro hira to sai dutsen sai ya girgiza yana girgiza sai manzo Allah yake cewa ihda kuma ana usku kai nutsu tsaya وما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ba wani bane a kanka karka tsoro ka karka firgita annabi ne a kanka da siddiqi da shahidi hadisi imam muslim me za ka ce a kan wannan ashe yana bi annabi ya masa magana kuma yi kuma wannan ta zo tun markama ta abubakar da umar siddiqi ne shi kuma umar shahidi ne wannan fitin kafin umar din yayi shahada din annabi ya ga mai kyalalle ne shahada hadisi na ƙarshe da zai da gaskata mana wannan Nadala ya kasance da yana da mumbarin su da yake hudu ba a kai na kututturen da yudo hadisin da imam ahmad imam shafi'i ya fi da shi a cikin muslim cikinsa yana hudu ba a kan wannan kututture sai wani zai masa mumbari sai ya da hawan shi ya ka ɗauki fikiri aka nuna shi gefe manzo Allah ya fara ne da zai hudu ba sai ya hau kan mumbarinsa yana hawa kan mumbari yana hudu ba ai sai aka ji kututturen nan ya fashe da kuka ai yana ta kuka yana ta a wata riwaya aka ce kukan kamar kukan jariri a wata riwaya aka ce kukan kamar kukan taguwa hatta sami'aha ahlul masjidi hatta ɗan masallaci sun ji wannan kukan malam mutanen da suka rayu da manzo Allah fa suka alhamdulillah Allah ya nuna musu abubuwa da dama da dole ma su cewa annabi gaskiya ne suka ji wannan manzo Allah ya ga kukan ya yi yawa ya duba ya ga kututture yana kuka ya sauko ya sumbanci wannan kututture ya rungume shi ya ba su hakuri sai wannan kututture in ya yi shiru hadisi ingantacce har da imamu tirmidhi ma duk sun fitar da shi tirmidhi ne ne yace hada hadisin hasan sahih gharib min hada alwajh an gane ko ibnu majah ma ya fitar da hadisin a wurare da dama imam al-bukhari da imam an-nasa'i sun fitar da ma'anar hadisin da aka da ya fi yan uwana wannan yana nuna mana babu iskali dan an ce wani dutse ya gangare don jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to sai Allah ce ne kuma نعم إنهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم yanzu tsammani suke yi suna fatan su yi imani gare ku su gaskata ku ya kai Muhammadu da sahabbanka sallallahu alaihi yahudawa suna tsammanin yusabbiquna kum al-yahudu bima tukhbiruna hum bihi afatarjuna shine afatasma'un kuna tsammanin yahudawa su gaskata ku wasu imani da ku dangane da abin da kuke ba su labari wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah alhali akwai wani ɓangare daga cikinsu suna sauraron zancen ubangiji shi ne a taura sun mai harrafe na ko min babu ma a kanuhu sannan kuma su caccanja hukunce-hukuncen da ke cikin a taura ɗin min babu ma a kanuhu bayan sun san hukunce-hukuncen sun kiyaye sun haddace kama zayyani sifata muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ayatul rajm kamar yadda suka caccanja sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ayan nan da suke magana akan jefe dukkan mai aure maziyaci da hum ya'lamun alhali kuma sun yi wannan suna sani cewa su muka bai sani abin mamaki gare su annabi Muhammad da sahabbai wato wannan ayar kamar ya zo ta ne da sigar tambaya amma yana tabbatar da halin su yahudu ai karan ma ku yi tsammanin yahudu za su yi imani da ku ku musulmi za su gaskata ku su yadda da abin da kuka faɗa alhali littafin fa da aka turo musu a tauran kansa sun san su sun haddace shi amma suka je duk suka duka tattun da sunan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama suka babbata shi sannan ayoyi da suke magana akan wani hukunce-hukunce da ya dace da hukunce-hukunce alkur'ani duk suka tattalla to sun yi wannan suna tsammanin za su yi imani da ku yani innahum fa'alu zalika afatasma'una an yu'minu lakum kuna tsammanin za su yi imani da ku imam bukhari ya fada su ingantacce a cikin sahih sa daga abdullahi dan umar wata rana yahudawa sun je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo tsara wurin shi baya da lafi suke cewa an samu wani mutum da wata mata sun yi zina kuma da Allah ke cewa da su ma ta jidona fi taurati fi sha'anin rajin ku ba ni labari ne kuka samu a cikin littafin ku na at-taura dangane da magana akan jefi mazinaci yahuda suka ce mu a taura babu abinda kawai aka ce mu a taura in mun samu mazinaci namiji da mace kawai sai dai mu zo mu kawo ku mu kunyata su kuma a musu bulala kawai su tafi amma ba mu magana su ba babu kabla bin sallam yana nan shi babban bayahudi ne ya musulunta sai ce kazabtu ƙarya kuke ƙarya kuke wannan ta shine mutumin da wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi da Allah kaddara musulmin ta tafi din yazo yake da manzo Allah labarin cewa shi zai karbi kalma kuma ya musulunta yake amma yana so musulunta ne a ɓoye mutanen ta ba su sani ba sai na ce to ɓoye musuluncin ka bari mu gwada mutanen nan ya ɓura sai na bai tara yahudawa sai na bai kashe su ne za ku ta abu lalin sallah da suka ce tak ai wannan khairu na shi ne mafi alherin mu babban malamin mu ne kuma ɗan gidan mafi alherin mu mutumin kirki muna son ka muna tsoronsa ai wannan mutumin ba magana iyaka ne a cikin mu mutumin kirki ne annabi ce tabbata da rai ka ce ya tsare ko shakka ba sai ce to shikenan sai wanda Allah ce fito sai fito sai ce ba ku labari suka ce eh yace to ina sanar da ku ya musulunta faɗa musu ka musulunta yace ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمد رسول الله اي في يهودا وحاكيت تسكت الناس لا هذا شرنا ضم شرنا ولا اي شر ما في شر اتم كلام ولا بكل ما من مثل فيني اتم كما تنجد ما في شر اتم kaga ba suka canza dan a nuna ma da yanzu da bai da satanti haka yake in ka dogara da shi ka ka kama shirme ka kama iska in aka baka tsari na yahudanci ka kama tsarin shirme ka kama tsarin da ba zai kai ka ga gacci ba to wannan mutumin tun da shi ya san a taura tsaka da waje ina nan yin sun gaba wannan magana sai ce kaza tun ƙarya kake ba su bi taura ku je ku ɗauko a taura ku kawo ta suka zo da a taura suka zabi ta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ko yake da yaje za a nuna manzon Allah a taura din saboda shi manzon Allah bai iya karatu ba Allah ya halitta manzon Allah bai iya karatu ba wannan kuma mun kaba su daraja a gare shi annabiyul ummi kenan alladhi la yusilu al-qira'a wa al-kitaba bai iya karatu ba bai iya rubutu ba in dai zaka ba manzon Allah wannan abun haka to bai san ya rubuta ba zaka duk abin da Allah ke ji ya haddace ne ko san me yasa bai karatu ba wani zai ta ya za a ce abin bai iya karatu ba zai iya rubutu ba jita za ta gaya maka ai abin da yasa Allah bace iya karatu da iya rubutu ba saboda da ya iya karatu za su iya ce da a zuwa ne karanto a wasu takaddun yanzu yake cewa shi kaza kaza ne da ya iya rubutu sai a ce Muhammadu ne ya zauna dama ya kware da rubutu ya rubutu ya mutu wasu ayoyi ya Qur'ani to bai iya karatu da bai iya rubutu ba kuma Allah ya ba su da jira alqur'ani da rubutu kun gane to da aka kawo sai wani da yahudi a cikin su ya aka kawo a tauran aka baza sai aka ga wannan aya ne ne sai ce sai ce ce ga shi ku duba ga sai dan ya ya ya fasaka a karin ta ga shi ya sa ya ga sai dan ne ko ya sa hannun sai dan ne gurin ayar da ta yi magana akan jefa mazinacin kaga yadda ya nuna ma cewa mutanen nan makirai ne to in iyayensu da kakanninsu na da can sun yi wannan yanzu da duniya ta ci gaba kana tsammanin ba su da wasu hanyoyi za su fitar da musulmi ba ganewa to shi yasa suna nan suna buɗe ƙungiyoyi na niyyar taimakawa mutane amma wallahi ba taimakon suke so su yi ba na ɓatarwa ne suna da makarantu suna da guraren buɗe sana'a ƙungiyoyi na yahudawa garin na wallahi ba na iya irga masu ba suna da yawa kuma ya zo a musu rijista kuma gwamnati ta musu hannu ya fice yahudanci tsantsa akwai inda ake zuwa ake koya wa mutane sana'a sai ake ware ɗan mata matasa wayoyin injiniyar su ne bai kamata ku rinka auren da ƴaƴan ku ƴan mata suna tafiya gidajen mazajen su ba su iya sana'a ba ku kawo mu koya mu sana'a za a ce komi plenty za a kawo shi kekunan ɗinki ne a abin saƙa ne injinan taliya ne wane ne duk abin da mutum ya ta iya duk an ka kawo musu kuma da ƙwararrun malamai kuɗi ne malam da gobe daloli ake kawowa suna nan za mu je lokacin da sai mun faɗi gurarensu da adireshin su ɗaya bayan ɗaya kuma abin mamaki musulmi ne suke musu aikin musulmi ne suke musu aikin malam ka san da yake faruwa idan suka zo har suna shiga makarantun sakandare ma na yara 'yan mata da maza yaran idan sun je sun tara su in an yi sana'a yi sana'a kuma sai a nuna musu to ya kamata su san fara ake rayuwa inda shi rayuwar da yahudu rayuwa ce ta karnuka ba rayuwa ce ta mutane ba rayuwa ce ta aladu rayuwa ce ta banza sai a zo a ce ana hira da wata a ce yaushe sai mutum nawa kika taɓa alaƙa da shi zumanki nawa ya kawo da wani usulubi ya shi ke faɗa ganawa da namiji sai a bata a shi ke da kuma duniya ba sai a koya masa ya za ki iya jin daɗi da namiji ko da bai kusance ki ba akwai hanyoyin da ake amfaniwa da namiji ku daina barin maza su suna amfaniwa da ku kai namiji ya zai ki ji daɗi sai ma ga wanda za ki ga wanda za ki wallahi tallahi wannan abin wata makaranta suka ji a wani state suka je suka kewaye yaran suka ɗebo suka ce ɗan ss2 suke ss1 ss2 suke nema in jama saboda su ne jab kawo yankawa kenan dab da su gidan aure suka tare su suke musu wannan abu kuma da ƙarshe suka ce ka'idar su ba a yarda a faɗa wa kowa ba duk wanda bai zo wannan taron ba kar a gaya mai har principal kar a gaya mata suka koya musu suka musu wannan rashin mutuncin gaba ki daya to shine yaran suka fito suka faɗa Allahumma alhamdulillah aka samu masu kishin addini ahli sunna wa nafsa din suka je suka samu wannan suka je suka samu yadda zan samu suka ce wallahi ban su yadda wannan kungiyar ba su nuna musu asiri ba aka mata fata fata amma yanzu wannan kungiyar da ke gaya maka wallahi tana nan akan da ofis ɗinsu da komai yanzu magana ma sai yanzu a ma wurin ina nan kuma suna ta barna abin da ya saba ra'a zane ba saboda ba bincike kake akan abin ba ba bincike kake akan abin ba ba bincike kake akan abin ba ya da yawa malam ana yi suna nan suna bin hanyoyi ana haihuwa ko a mutane family planning ta yadda ake so ta yadda ba a so duk suna wannan ga yanzu na orientation card da kake duk inda ake orientation card na NYSC kwatas akwai wannan ƙungiyar da wudawa suna zuwa katon katon suke kawo kwandon kyauta duk inda wani kwafa a nan da ya kwafan shi zai ba ku labari kwandon katon katon mota za a zo ana saukewa a zuwa wani taro akwai wani taro da ake zuwa ake yi kuma kungiyar za ta zo a kira namiji a kira mace a ɗauko al'auran mace na roba a ɗauko al'auran namiji na roba a yi kiɗa a rawa a tashi a zo a kira wani namiji ya rike al'auran mace a kira mace ta rike al'auran namiji sai a nuna waya ake yin amfani da abin wannan malam ni fa da ido na na gani a gaba na ni dan nayi kwafa ni na kwafa ne nayi kwafan kin sai ya kanta ce wani ne ya mu wallahi nake ga waka ba wai zai ka yi zai da ina gani ba an bani labari ne ga nan ana yi na zai kusa da kin da kullun da muke ne sai ga shi ana iko an ɗauko kuma abin mamaki hausawa aka ɗauko aka buga misalin da su sai macen ta taho namijin ma taho ana tahowa ana tahowa sai a zo hada sai ai iko ai tsalle a sha giya a kasa kwalbar giya abin da ake koya mutane ke amma za ka je ka ga tantin malamai masu wa'azi ne na addinin musulunci suna yi gwamnati ma ba za ta bari ba kana zuwa za ta yi anan ba gurin addini ba ne to ba a yi addini ba amma ba zama an koya mutane iskanci ko akwai kalubale da yawa a kan kowane bangaren ka tabo shi za ga abun kasar ta tsayawa kuma yanzu ku duba inda ake turo mata ar magarin nan kofar nan ku kuna tsammanin haka ne wallahi da manufa ba me yasa ake turo ar nan a tura musulmi can hujjar guda ɗaya ne a wata Najeriya ɗan Najeriya ne ya kamata ya san kai sun ta akwai inda kofar sun ce za su yi za ki yi wallahi akwai inda ka je cinye ka za a nan da ka san za a ci tsera aka za a cinye ka amma suna zuwa nan ne saboda suna yawo tsirara don a koya wa ƴaƴanku da suke makarantu tsiraici ko ba komai za su yawo a gari tsirara babu wanda ya isa musu magana an koya wa ƴaƴanku tsiraici tarbiyyar garin ku ba a yawo tsirara amma ga kofar arna mata an kawo musu ta balaga hatta tijaratu amma sai ta zo ta yi don a nuna musu talauci wallahi musu gani ya kamata mutum ya rike tunani a tuni tun da ya san muna da addini sai a tsare mana addinin mu a tsare mana al'adun mu amma kana ji kana gani za ka ɗauki kofa za su zuke maka za ku koya ba integrated science a makarantar ka ko za ku koya ba physics a makarantar ko za ku koyar da yara mathematics haka za su yi tsoron da su zuwa gaban yara daga ita ko ita sai brazil ta ana gani kuma ta zai ta gajeren skirt a haɗa ta da yara balagaggu na secondary ko a tura ta jami'a ko a tura ta kwaleji ba a yi wannan duk yahudanci ne kuma goyon bayan yahudanci ne a rayuwar musulmi idan an biya ake kana da jin tsoron ka bayyana addinin ka wallahi ne inda na je na yi sabu suna wallahi akwai gurin da je doguwar riga ta Allah suna na fita da zai mutu da doguwar riga ba in ka je wallahi dole sai mutu ya dan na fita shi kamar ya ta hannu aljini Allah mutu ya maka jere da ne ya ce sai dai shahada kai ka shiga ka wuce saboda kana tsoro za su yi halatta ka amma nuna yanzu akwai inda arne ke shakka da shiga a Najeriya akwai inda za a tura arne a tura shi a ce ya je ya tsari ya garin musulmi na iya jin tsoro wani abu ya shi babu wannan babu wannan tunanin saboda musulmi ba yan ta'adda bane amma mu nawa ake kaiwa a je a yi musu ta'addanci akwai wani ɗalibin mu wani kofa da yawa ɗalibi na ne muna karatu da shi a nan Usman ibn Affan ya tafi ya je ya je ya je ya je kofa din na ya je wannan NYC din a wani state na Arna yaya aka yi aka zazzabi ce shi ne ko me ya kama shi aka kai shi asibiti da ɗan ɗayansa ne yana zagin sa sadin da izgiran su izgiran ku bi su amma mana gaskiya ne ba ku bi su ku je ku dake addini ai gaskiya ne to idan sun dawo ne sai junan su suke zargin juna ko ga za ku je kuna ba wa musulmi labari kuna faɗin sirrin da Allah ya muku buɗe a littafin ku cewa annabi Muhammadu gaskiya ne ai ba a faɗa فتحدثون كنت ما فتح الله عليكم liyuqatilkum bihi inda rabbikum kalan ku je su yi jayayya da ku akan wannan magana da kuka faɗa kuka yanka ruwan ku a gurin ubangijin ku kun riga kun faɗa kun ce Muhammadu gaskiya ne kun ce abin Muhammadu dan me za ku je kuna wannan liyuqatilkum bihi ay yuqatilukum ay yuqatilukum akan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabon Muhammadu ku suna yin jayayya da ku فانت قد اقررتم انه نبي حق في كتابكم ثم لا تتبعونه قال ان صحابان الله su sun ka cewa ku yahudawa fa ku ko ku ba kun tabbatar cewa na Muhammad annabin gaskiya ne a littafin ku kuma amma kun ki ku bi shi to kaga wannan abin da kuka yi kuskure ne ba da su da kansu ne suke zargin kansu وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ba ku da hankali ba ku da hankali ai wanda abin da kuke rashin hankali ne idan kuna ba da labari ku ce ko da ta hanyar gafe ne ko kuma ta hanyar a yaudara ne ko na abu makamanci wannan ya za ku kuce abu muhammadu in ku ce ku faɗa da bakin ku ko ya hudawa ku ce annabi gaskiya ne nan ne ba ku da hankali awala ya alamuna anna allaha ya alamu ma yusirruna wa ma yulidun sai Allah ki kashi yanzu a ce musu sani da cewa Allah ya san abin da suke koyewa min kufrihim bi muhammadin وتكذيبهم به ابن كثير suke yanzu da sani ba cewa Allah ya riga ya gama gane su abin da suke koyewa na kafin cewa Muhammadu din sun ce sun yi imani ai sun yi imani nan da suke faɗa wa sauran musulmi mun yi imani ai Muhammadu gaskiya ne akwai shi a taura ma mun ma mun yadda ba ku san cewa Allah ya san ƙarya kuke yi ba ma yasirruna wa ma yu'linun da kuma abin da suke bayyanawa ma yu'linun ai ma yubdun kenan zai su bayyana a fili sai sun mu'minai ne munafukai a shi ba imanin su kai ba ka ga wannan raddi ne da martani Allah madaukakin sarki yake bayar muku wannan ya nuna ma cewa ashe za a iya samun bayahudin da zai rikice ya shiga rigar musulunci ya zo ya zauna a cikin ku shekara da shekaru don ya ɗebi rahoto ya ba mu mamaki ba ne bayan hudancin fa mala akwai munafukai a cikin yahudawan ma su zo su zauna su fi kowa na sunna da kokari sai daga baya su tattara su kai rahoton aikin da aka ɗauke su yake kuma na sani ko ka san cewa a cikin taron musulmi yanzu wuraren karatuka na musulmi wuraren wazuka na musulmi akan samu kirista ya sa kayan musulmi saboda tare yanzu mutum dubu nawa kowa za a ja musu sai ta da gani ja da kula da komai da musulmi izai izai na ba magana zai yi wasa na zama harkarsa a gama komai ita ce ya tafi yana faruwa to wannan shine munafurci kira Allah ya tsare mu تسيتي لكم تسيتي انت ومنهم أميون لا يعلمون يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم نعم وإنهم إلا يظنون نعم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني daga cikin Yahudawa akwai ummiyuna in an ce ummi yuna jam'i ne na ummi abin da ake rubuta al'ummi shi ne annabi ya yi sunan kitaba walal qira'a wanda bai iya rubutu ba kuma bai iya karatu ba Allah ya ce cikin Yahudawa wanda akwai ummiyai babu karatu babu rubutu إلا أماني القراءة أبو جعفر الذكر القرآن إذا بكي القراءة أبو جعفر قال إذا كدوا أميران إلا أماني أقول صدقه فشي إذا يدينا كان ثاني إلا أماني إلا أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني انجز يعني amma idan zai yake wa min rubunnina la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya da yake amaniya ba amaniya a qira'atul baqub kenan sauran qurra'u kuma suke karanta bi tasjid al-ya babu abinda suka iya illa amani al-amani malamai sun saba ne suka ce sai karatu sai tilawa la ya'lamuna al-kitaba أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا القراءة أما ولم تفتر تتفاتي بآير با دم آير كانون ومنهم أميون كما منتي أميون سولي وأن دبسئي كراتينا بل لن تنال الوكي كما إلا أمانية a ce sai karatu ka ga akwai nau'i na cikin da warwara kun gane wannan da haka bai dace da wannan ba haka imam al-qurtubi ya faɗa haka ibnu jarir al-tabari ya faɗa a cikin tafsirin sa da kuma haka wannan ma ya faɗa imam muhammad al-amin shankiti a cikin addu'a rahmatullahi alaihim jami'an da aka illa amani magana cewa fassara amani anan sai dai karatu wannan ba daidai na ba to illa amanin fa wacce ce illa kadiban wa batilan Ummina la ya'lamun al-kitaba wa su iya rubutu wa babu karatu sai shegiyar ƙarya ka ga wannan ya dace ko ba abin da suka iya ke ƙarya fassara ta uku illa amani sai wato burace burace illa amani ai illa at-tamanni buri buri na tsaya kuma za mu wata da yanzu da buri ko ba ta bane babu kowa wanda ya shigo daga cikin su cikin alƙidun su za ka ga mutum yana ce yana burin lau ya amaru alfa sana wa ma huwa bi muzahtihi min al-azabi ay yu'ammar da yahuda zai ci ta ina wani zai samu zai samu shekara dubu a ci a koke a tuɗe a yi komai saboda shagen bori da haka illa amani inda Allah illa a tamanni burace burace kuma wannan shine tafsirin da malamai da yawa suka tsarin jayar kamar yadda ibn jarir shi imam al-shankiti a cikin adwaul bayan yace shine abin da ya firin jayi kamar yadda wasu ayoyin suka zo suna faɗa wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sai Allah ya ce ne tilka amani su kaga illa amani sun ce lan yadkhul aljannata illa man kana ai ba wanda zai shiga aljanna ma gaba ki daya illa man kana hudan aw nasara sai ba yahude ko ba nasari da duba tsinannu sai suka fara gabatar da kansu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan ba mai shiga aljanna ba kar ku yi magana aljanna ma mai su shiganta ba yahudawa ne au nasara ko kirista sai Allah ce tilka amaniyuhum wannan burta burta su ne na banza mara amfani wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat illa ayyaman ma'dudat kai wannan buri ne suka ce mu fa wuta ba za ta taba mu ba kwata kwata sai wasu wato kwanaki ididdigaggu da Allah ce laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ذاك إلا أماني abin da ya fi inganci abin da zaka fassara shi ne sai burace burace da tamanni ina fata ana fahimta wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amani daga cikin su akwai waɗanda ba su iya karatu ba da rubutu babu abin da suka sani sai burace burace wa inhum illa yazunnun babu abin da suke illa yazunnuna wato sai zato na ƙarya zato na ƙarya shine illa ya zannun ayyat jibun kenan to shine sai Allah kuma yace fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim wailun wani bani da kwari na azaba ya tabbata ga waɗanda suke rubuta takarda ko suke rubuta littafi bi aydihim da hannayensu ثم يقولون هذا من عند الله su rubuta ƙarya kuma su ce wannan daga Allah ne yassaru bihi samanan kalila suna yi wannan ne don su samu wani tamani kaɗan shine samanan kalili wani ɗan ɓargon duniya wani kuɗi da zan samu na duniya kaɗan ba mai yawa ba fa wailun lahum mimma katabat aydihim azaba kwali a wutar jahannama ya tabbata gare su dangane da abin da hannayensu suka suka rubuta wa wailun lahum mimma yaksubun kuma wannan azaba ya tabbata gare su dangane da abin da suke tsawurwurta ko suke tarawa shine yaksubuna min al ma'akil abin da suke tarawa da wannan ƙarya don su ci abinci a nan gurin Allah ya ba mu labari ne akan wata sifa cikin sifar Yahudawa suna ɗaukan hannunsu su yi rubutu na ƙarya kisa Allah ya fara magana a kan ayar da wailu kalmar wailu a larabci suka ce kalimatun ya ƙulu ha kullu waqi'in fil halaka kalma ce duk wanda ya fada cikin halaka to akan ce da shi wailu kamar yanzu ba wuce ce wayyo kaga wai duk wanda ka ya ce wayyo to ba za ki ba ko ko ko da zafi to haka wailu in ka ji an ce wailu a larabci to ba kyau wailun lil mutaffifina duk wata wailu ka je ka kawo ta cikin alqur'ani za ga karshen ba kyau da haka kalmar wailu kalma ce da ake amfani da ita na nuna shiga uku da halaka sai su kuma suka ce abin da ake nufi da wailu shi ne shiddatul azab kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa fa wailun lil ladina yaktubuna alkitab azaba mai radadi ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi na ƙarya sayyid ibn al-musayyib shi kuma yake wailu din nan wani kwari ne a cikin wutar jahannama wani sako ne wani kwari wuta ce ta masifa sunanta wailu kamar yadda za mu zo mu karanta a cikin hadisi shi sai ibn musayyib yake cewa law sirta ko law sayyarta fihi jibalud dunya da za ka ɗauki duwatsun duniya ga baki ɗaya ka je ka juye su a cikin wannan kwari na wainu wallahi sai sun narke duk gaba daya babu abin da zai saura da haka in ka ji an ce wainu wani kwari ne mai zurfi kwarin wuta a cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu kamar yadda hadisi yake kudiri yake faɗa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa alwailu wadin fi jahannama yahawi fihi alkafir 40 kharifan qabla an yabluga qa'rahu manzon Allah yace kaga wailu din nan wani rami ne a cikin wutar jahannama wanda za a jefa kafiri zai rika gungurawa shine yahawi zai rika kulmiyawa yana zungurawa ci arba'in da karifan sai ya shekara arba'in bai kai karshe ba kuma idan ya kai sai a sa ya hau wani dutse kuma a cikin ɗin kuma sai a ce zai hau wani dutse ya tafa'adu fihi saba'ina karifan sun ma ya hau hawa dutsen da zai gama hawanta ba sai ya shekara saba'in ana cewa hamsin arba'in saba'in kana yin kamar da yawa lahira fa ba iyaka bas ba ka ji ba nan duniya ne akwai iyaka lahira idan an shiga ba abada ne ka san kalibi ne fi abada ka san me abada har abada a ce me za ce maka abada me za ka iya faɗa har abada ba ƙarshe za ka duk shekarun da ka ji an yanka wani kafiri ko ko mamaki shekara saba'in zai yana yana kama dutsen nan yana hawa sai ya je karshensa kuma a zai a daɗa sun shi a sako shi da zai ƙara sabo yana ta yawo a cikin wannan wuta ta waili sai ya shekara arba'in kuma haka za a ce na azaba Allah ke yau in ji manzon Allah daga bakin da baya ƙarya da kuma kazalika hadisin imamu tirmidhi ya fadda shi a cikin kitabu tafsir wannan aya ta sauka ne akan malaman yahudawa waɗanda suke amfani da iliminsu su ɗauki alƙalami da abin da hannunsu zai rubuta musu na ƙarya su rubuta ƙarerai dangane da manzon Allah su caccanje sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka zo a cikin attaura an ce sufa annabi cikin attaura akwai hasanul wajhi hasanul sha'ri akhalul ainaini rab'atan mai kyakkyawan gashi mai kyakkyawan fuska mai kyakkyawan idanu babba madaidaita raba'atan min al-khalqi madaidaici ne annabi a cikin halitta shi ba dogo ne can ba ba kuma malam gajere ba ba kato ne mai kiba ba kuma shi ba siriri ba ya tsinsa ba dukaye ne ba ba kuma gajere ba ne ba kuma tsira tsira ba ne ba ba kuma tsirara ba ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam su gaba ɗaya yahuda suka ji kacin da wannan gaba ɗaya ta ce mutum ne mai wanda gaggen zaki mutum ne baki mutum ne mara fasali mutum ne mai kaza duk suka yi tsinta a cikin attaura suka je suna fitarwa ana ba su abinci suna ci suna amfani da wannan yawa sukan yi wannan su yi rubutu a kan ƙarya don su samu abinci sai ya dace kuma da malaman wannan zamanin masu da'awar musulunci da suka san gaskiya suka ɓoye ta su ma yahudawan ba gaskiya suka san suka ɓoye ta ba su ma yanzu malaman waɗanda suka auri duniyan kuma ba su da niyyar sakinta ai gaskiya suke ɓoyewa su malamin da je zauna a makaranta ya karanta alkur'ani ya san baki ya san fassara ya je ya koyi larabci ya je zauna gaban malamai ya karatu kaga ya zo yana bid'a yana kira kan bid'a wallahi san zuciya ne kana nan kana gani mutum zai zo kan aya da hadisi ya ga cewa ayan nan ta ci karo da aqidarsa ta ci karo da manufarsa wallahi malam sai maka fassarar mai ka san laifi ko ka san shi laifi ya ba mu ke ba sada yana zuwa zai kwana wani abin ɗalar ɗin tafi ake ɗauka idan Allah ran ma ya ja aya ya Allah wanda yake sarki ya ce kaza kaza wane ne wane ne wane ne qala alladhina galabu ala amrihim la nattakhidanna alaihim masjida dan ne sai rija ya ce Allah sun ce za a gina masallaci ya baki mu je kun ce da an gaba ba zai tsaya ya fasa baki ba iyaye ne suka yi wannan alayhi mafi daɗin لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا kaga hadisi ne larabci a fili dalla dalla ko to idan malam ya zai karanta zai Allah ya tsine ya ku da nasara sai da ke kaburinka annabawan su masallatai Allah tsara manzo Allah karama za da ku amma in gaskiya ne a ce a to yaya aka yi Allah ya tsine ba yahudi da mansari saboda ya rike kabarin annabi da masallaci a wata riwayar wa salihin hadda salihan bayan su suka mai da kaburukan su wajen bauta da ibada a tsaya a yi bayani a fata baki a yi sharri kowa ya gane bambanci tsakanin baki da fari da rana da duhu ko da dare da rana amma ba za su yi ba wani idan ya mai tsayar wallahi ana kawo hadisin nan sai sai yake dariya kai dan ka ji ka duba da Allah ta zuciya yanzu wannan hadisin shi ne fahimta nan da suka dace shi da sai daga nan da ya ga tara hadisin ba sai ya ta fada mai ta fada mai ta fada in an yazo wa sai sai mu ci gaba Allah bai kiyaye kawai sai daga hadisin da kuma haka suke yi amma idan gaskiya ne a yi bayani akan hadisin a fassara shi kuma a faɗa malamai masu sharhin hadisi ga abin da suke ina jin da duk wani hadisi ne da yake cikin kutubu sunan din nan insha Allah mu sharhi ko sharhi ko ko dai Buhari ko ma fatul bari la hijrata ba'da al-fath babu wani littafi kuma ai da zaka tiya ko ya fatul bari ko muslim ko ma ko ma ko ma cikin na Imam Nawawi ko al-Minhaj na Imam Nawawi ko ne shuru na muslim ko Abu Dawuda ko Tirmidhi ko imam nasa'i ko abu ibn majah ko wani ne ko wani ne duk an mun sharhi alhamdulillah to me malaman sharhi suka faɗa kan hadisin ba yanda za a Allah ka zo ka zauna ka sako ko ka koshi kai ka tattara mu daga dama dole ka yi bayani ka ce wani aka faɗa yanzu za ku ji in muna karanta muna cewa kamar yadda ibn jarir yake kamar yadda abdullahi dan abbas ne dan mu nuna muku cewa karatun ba namu bane mu wani kaltuwa muke mu gaya muku shi ne amana kai me amfanin mutum zai zo ya tsora mutane a kan aƙidar sa abin da yake so wallahi wannan shi ne yake da wahala kuma ku duba Allah ya tsine musu yahudawa nan saboda wannan amma wallahi akwai malaman da suke zama suke cin abinci da wannan harka ta addini a zo a ta amfani da su wurare da dama su jankwafe addini su hana addini ci gaba su cuci musulunci kuma a cuci addini kun ba su magana ba kuma su ne suke wurin da ya kamata su magana amma suna zama ne suna sa rawani suna rike sarbi don su gyara masararsu da kujerarsu ta makka da gidajensu da za a sai musu a kano ko wajen kano ko najeriya ko wajen najeriya ko in za a yi tafiya a yi tafiya da su zama malami malami ya zama kaskantacce a hannun mutane ba malami da Allah ya daraja ta ɗauki daraja kamar ga mutum ya zo ya zo wai wani fashi ne ba zai zo ba malami ne sunan malami shine zai zo wai wani shugaba na suna na rike mai takalma da rawanin ka da komai kana wulakance ribi biri biri biri kana kana ɗauke mai takalma don da ni za ka rike mai takalma shi kuma ka rike takalmin ka wallahi shugaba ne tabbas yana gaba da kai shi shugaba ne amma kai kuma malami ne shi kuma dole ya saurare ka amma ta kawo maka bukatar ka ka ce maka kaza ya taimaka ma ya ma kaza ko sun zo a taimaka ce rabu da suna san su mutane na ne karka rabu da su mutanen banza ne sai ya ce sai ya hana babu yadda za a yi a zo a taɓa addini a yi magana ba yadda za a ci mutuncin addini a yi magana yanzu misali yanzu kun ga yan jarado a kun san yan jarado ko ku duba wannan gurin yan gurin kan mai eldorado yanzu eldorado an sayar da ita ma kirista sun siyi ta kiristan kano naira miliyan ashirin da shida da wani abu za su fara fatadawa su tsarkake su more su ɗauke su sama da ƙasa su buɗe makarantu na farko duk ku abin cika wata waye eldorado abin cika a ji tawaye ɗaya kenan sannan kuma ina masu kuɗi ina gwamnati ina masu hali ina masu rauna yanzu ba ku da miliyan ashirin da shida za ku saya ku fitar da addinin Allah ku bari ku bawa arna su zata samun fadadawa to wata ran kuma za a tsallaka a ce wannan stadium din shi za a kai musu shi kenan ana nan ana nan kuma sai su zo su kafa abu su dama suna so su yi su arewacin Kano kamar yadda aka yi arewacin a a a Jos kuma suna da wannan niyya kuma sun faɗa su arnar suka faɗa a jarida sun faɗa eh kudancin Kano kai afuwar sun faɗa an tsayar musu kuma kuma za su gyara saboda gane mutanen mu kawai abin da ke gaban su kuɗi da neman mulki masu addini kuma Allah ji ku in Allah ya taimake ku kun samu ƙarfi kun yi ƙiratu in ku ba haka ba suna nan da digogi da gudumai da ramuka da suke tonawa bayan Allah wani ya rufta wani ya tsallaka wani ya fada yanzu addini musamman sunna abin da suke suke nan ana nan ana bibiya duk inda ake wani wajen harka wallahi suna nan suna kokari su ga sun karya abu inda ba dan albarkacin addu'o'in ku ba ga malaman ku ba to wallahi da abun ba zai kai labari ba kullu kullu dai makirce makirce dai da ake yi wa addinin Allah ya isa kuma ka rabu da mutanen nan kaje sai ne su wato yana da tsawon zango yanzu ka duba bawan Allah na da cijin malam Jafar Allah ya masa rahama ka duba irin abin da yake ashe malam mutumin nan ana nan ana auna shi ana auna shi ana auna shi ba mu sani ba saboda muna zama kara zuba ba tsari tsoro ya shiga zukatan mutane baka ji tsoron Allah ba ka zo kana jin tsoron wani Allah ana nan ana kullewa ana nan ana hadawa ana nan ana kwancewa ashe mutumin nan ana nan ana tagisin ɗansa sai aka samu wata dama yi da suke da sulha ka kasa fahimtar ya aka yi lokacin da kasar gaba ɗaya take cikin wani rubutu na wani yanayi ana gobe za a yi zaɓe zaɓen nan fa ko ba komai ko ana tunanin wasu za su mutu kuma ana ganin cewa wataƙila yana da wani tasiri a hannunsa akwai jama'a tattare da kuma shi kai shi ɗaya ne kuma an yi taro an yi lacca an yi tsammanin zai zai kada ya ce sauran jawabi sai a mumbari gobe a ce da rasu da shiga gobe a mumbari da haka aka zo a wannan dare aka zo aka halaka shi har yau kake ji kama an shuka dusa babu tsera ba kare ba akuya ba wanda aka kama yanzu haka a daure wai ana bincikan soyayya kace malam Jafar babu wannan da kayi yi ana ta bincike ana ta bincike yau da bincike ne ake yi ana ne da shekara uku yanzu ai ina jin wallahi malam ko wani dan daba ne aka je aka samu haka kawai a bayan za a kashe shi ya kamata a bincika ko kuma wallahi ba nan ga muku wani abu duk abin da aka yi shi a Najeriya iyakacin lokacin da za ku iya ba su su masu binciken 24 hours wallahi sai sun gano me aka yi ko ne iya yawan abin da za ya kure ya gagara samuwa a shirin awa ashirin da hudu wallahi sai an gano mai sai dai a ki a faɗa wataƙila wasu manya-manyan turaku ne suka yi wannan abin ko wasu ne wanda ba za su iya hauruwa ba ba za a iya haura su ba su ne suka yi wannan abu shi yasa dole a bar abu haka insha Allah ai asiri kan ya riga ya tuni wallahi tallahi lokaci ne kawai muna nan mu je muna dan muna addu'a mu muna mudina ba to su a gane ba ta bacci ba mun kuma sai bacci to kar ku ce an gama da malam shi kenan ba duk wani kuma da yake da tsiwa yake ganin ya biya gani zai faɗi gaskiya shi ma an nuna masa rai sai na tafi an gama sai na tafi ga malam din shine malam ko to shi ma da yake shine a can gaba din su zurfin mun ta to an gama da shi ba komai ba kai ba sai ka ga mutum yana ce a to wanda ya rika yana daga gaba kwarai da gaske suna da manufa wani fasto ba arne ko ya fito ce ka shi malamin addini bai komai ba ta shi wani inyamuri a akija ya daɗe da yake cikin injina ya ta na inji mota yake sayarwa injinan tireloli bayan an yi wani abin da watanni ba wanda ya zo saya ya ce haba ya yi ba yake yake a kano an kashe malami wallahi inyamuri ne ya faɗi wannan magana malam an cuce mu iya cuta wallahi zukatan akwai abubuwa masu zafi akwai abubuwa amma dai muna fatan Allah tsinke da mu addini mu yi amfani da wannan dama din kuma mu karanta addinin mu kuma zaman ke ɗan tabutun addini me za ka yi baka addini ba me za ka yi wallahi malam malam wata rana ana karatu cewa yake cewa jama'a duk wanda yake jin tsoron kar a kashe ni ko kuma za a kashe ni idan Allah ya matsa daga nan gurin saboda kar a zo a harbe ni jini na ya tallafe shi wallahi na a gaban mai wannan abu ko kwanan ne su da ko kasa fi na sa na jiya wallahi su ne na hawaye duk wanda yake jin tsoron hanyar da nake kai ba zai zama ta ba to ke daina zama kusa kusa da ni in ina hudu da abin dari ya faɗa kamar da ya faɗa to ina hudu da abin dari kai ya zauna kusa da ni saboda in an armo kada jini na ya zo ya bata la ilaha illallah da ka ce ilhami ake mutumin nan shi kuma kashe shin za a yi a gundumin da lalla ba rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a to sai Allah ce
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة نعم قل أتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهدا نعم أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة معدودة yahudawa sun su ne suke cewa ai mu wuta ma ba za su faɗe mu ba kwata kwata sai wasu ƙididdigaggun kwanaki waɗannan kwanaki da suka faɗa su ne kwanakin da suka yi suna bautar ɗan maraƙi kwana arba'in ɗin nan suka ce in ma Allah zai mana azaba to zai mana ne iya kwana arba'in ne kawai amma an ba kuwa wannan kwana arba'in ba za a mana ba a wata riwaya suka ce ai gaba ɗaya duniyar ma duniya gaba ɗaya za ta rayu ne shekara dubu bakwai wannan shi ne lissafin da yahudawa suka ba wa duniya duniya za ta rayu shekara dubu bakwai a cikin shekara dubu bakwai ɗin nan kowace shekara dubu ɗaya za a ɗauki kwana ɗaya a yi mana azaba sauran duk ku za a yi wa al'umma ne muhammadu kun gane lissafin duniya za ta shekara dubu bakwai azabar da za a yi mana in ji su fa kowace shekara dubu ɗaya cikin dubu bakwai ɗin za a ciri kwana ɗaya a cikin shekara dubu a ciri kwana ɗaya ita ce ta yahudawa sauran kuma sauran jama'a قل يا الله يشفيك يا مس يا مس الله اتخذتم عند الله عهدا wani alkawari ne kuka riƙa a gurin ubangiji la yu'azzibukum illa hadhihi mudda wani alkawari ne kuka yi da Allah cewa ba zai muku azaba ba sai wannan lokacin da kuka faɗa falam yukhlifa Allah ahda da yadda kuma shi Allah ba zai karya alkawarin da ya muku ba an taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko dai kuna kirkiran ƙarya ne ku danganta wa ubangiji irin abin da ba ku da ilimi a kai Allah wannan magana ta ku ba daidai ne kaga wannan inkari to sai Allah yake aya ta ƙarshe
بلى من أرسل سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار نعم هم فيها خالدون فلا أي الأمر باحك يكبا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجزه من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا في معنى بلاء wannan bala'in ai duk abin da suka zama Allah haka bane kaga yanzu a nan gurin Allah ya bada labari cewa kun ce kaza kun ce kaza wani kokarin da kuka yi da Allah kaga Allah bai ce muku komai ba sai ce bala a ai lamarin ba haka bane shine ma'ala bala din na da ma'anar bala man kasaba sayyi'atan duk wanda ya shirka a cikin shine fassara ta farko ta sayyi'a din nan man kasaba sayyi'atan duk wanda ya yi shirka ko kuma man kasa da sayi'atan duk wanda ya aikata manya-manyan zunubai wa ahatat bihi khati'atuhu ya mutu yana shirka ko kuma ya mutu yana aikata manya-manyan zunuban shine ya ahatat suka kewaye shi bai tuba ba ya mutu bai tuba ba yana aikata wannan manyan zunubai bai tuba ba yana aikata wannan shirka da wula ita ashabun da Allah ce tabbas waɗannan ƴan wuta ne sai ku lissafi ku gani suna ci kowa ba kowa ka ga wannan mammin albadul umar duk wanda ya aikata mummunan aiki ko shirka ko zunubi kuma ya mutu bai tuba ba shine wa ahaqat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar والبشر ثم أولى البشر وأنا سوني أوتا هم فيها خالدون كما سنة ما تقدر ما دوما أسكن والنوتات أما والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم في إيمان تأتي من جو أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون تكتبت دم الجنة كما suna masu kaddara madawwama a cikin wannan gida na aljanna abinda muka faɗa na daidai Allah mu da cikin sarki shi ba mu lada wanda muka yi da kuskure Allah mu da cikin sarki ya ce mana Allah ya ji kamar Ja'far Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ta je ta mako masa assalamu alaikum wa rahmatullah